الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ndawa tundo kisha nasu inda masu lafiya lafiya ko wandan jam na wuro na munyal wadi fullo na ko bo wala fullo wadi fullo sosai ko to Allah hindu baraji duk wanda ba fulata ne bane da Allah ya zauna a ƙasa ina farin cikin kasancewa ta a wannan masallaci a wannan makaranta mai tarin albarka makarantar sabiru rashad a wannan gari na maiduguri jihar borno a gaban iyayena mata ɗalibai na ilimi duk wanda ya ganku sai gabansa ya kusa faduwa saboda yawa da albarka na yi farin ciki kwarai da gaske kuma kun yi ƙoƙari kun zauna a rana kuna jiran a faɗakar da ku ba abin da za mu ce sai dai mai muku addu'a allah ya muku albarka allah ya saka muku da alkhairi ya rabbana ya ubangiji Allah ya haɗa mu a gidan aljanna tare da ku a ku yi haƙuri alƙawarin zuwa wannan makaranta don mai nasiha alƙawari ne wanda yake daga baya zo kuma saboda muhimmancin ku da muhimmancin gudanar wannan makaranta muka amsa yanzu haka daga imamu malik muke muna da wani taron irin wannan muka soke wannan nauyi muka ce bari mu zo mai sauke wannan nauyi da yake kan ina so na ba da shawarwari ne kawai a takaice saboda lokaci ya riga ya yi zan ba wa iyayena mata shawara ina fatan za ku karɓi wannan shawarwari da zan ba ku kuma shawarwannan suna da alaƙa da ainihin wato rayuwarku ta waje da kuma rayuwarku ta gida na farko dai kowace mace ta yi ƙoƙari ta gane ita wace ce ki san matsayinki yanzu ni na san ni namiji na san sunana na san matsayina na san me yake damuna na san me nake so me ba na so na san me ya fi ƙarfina na san me zan iya kuma na san ni ba mace ba ne kuma na san akwai abubuwan da mace za ta yi ni ba zan yi ba akwai abubuwan da namiji zai yi mace kuma ba za ta iya yi ba to da yawa daga cikin damuwarmu shine iyayenmu mata galibinsu ba su san su suwaye ba ba su san su suwaye ba idan kuma mace ba ta gane ita wace ce ba to tana cike da wahala tana cike da ɓacin rai tana cike da damuwa akwai mishkila ku samu gurin zama ku dan tare ko ku zauna ku ku samu kujera ku dan zauna ba ku dauki wadannan da yawa daga cikin damuwoyi da mashakil shine rashin kan mutum ya gane shi waye Allah ya ce a cikin alkur'ani wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace nauyin da ke kan namiji baya kan mace wani nauyin da ke kan mace kuma baya kan namiji kuma wani abin da namiji zai yi mace ba ta isa ta yi ba wani abin da na mace za ta yi kuma namiji ma bai isa yi ba ga misali yayin da muka gane alfawarik alfardiyya bambance-bambance da ke tsakanin ɗaiɗaiku a cikin mu zai taimaka mana mu zauna lafiya a wannan rayuwa amma matsalar wasu na shiga rayuwar wasu wata ta jefa kanta a cikin harkar da bai shafe ta ba wata ta yi kokari ta mai da kanta kamar namiji yanzu misali ɗaukar ciki duk yadda na kai da wa'azin nan da bayani na da waye da waye duk yadda shugaban makarantar nan ya kai da tsawatawa da sa ido da waye duk yadda namiji da da ƙarfi da fawa shi ya gina wannan gidan shi ya gina kaza wallahi bai sai ya ɗauki cikin wata tara ba namiji jariri karami za a ɗauka a bashi a ce rike wallahi nan da awa biyu zai ce kai dala zan ki ɗauki ɗanki ɗansa ne fa amma sai ce ɗauki kayanki ba zai iya ba waye zai iya jure ɗaukan ciki yanzu nan inda za ta kuskure a maka tiyata a jefa maka wannan wayar a ajiye maka ita a nan timbinka a gefe sai ka ishi kowa a duniya ni fa an dame nauyi ya ishe ni amma ki duba kilo nawa kike ɗauka ya wata tara kilo nawa zama da kyar tashi da kyar ki masa abinci ba zai ɗaga miki kafa ba ba zai ce wai saboda kina da cikin wata takwas wata bakwai kin makara baki abinci ba ko baki samu tashi da wuri ba ba zai kyale ki ba sai ya miki zagi sai ya miki fada sai ya wulakanta ki sai ya miki kaza yawanci maza ba sa yi wa mata adalci yayin da suke da tsohon ciki ko suna da juna biyu ba sa ɗaga musu kafa akan abin da suka yi musu na laifi akan hidimar gida to kin ga namiji ba zai iya wannan ba ke ma kuma ba za ki iya wahalhalun namiji ba yanzu irin abin da zamu iya jurewa abin da zamu iya ɗauka na wahala ba lallai ki iya yi ba wasu mata sun hawa mota daga abuja za su taho kaduna wata yarinya karama yar budurwa duka shekara sha bakwai ya'yan gata an ɗauko motar babanta tana gudu muna cikin mota mun je wa'azi muna dawa har da sa mana wani wani sigina ta wuce mu wani pau pau pau pau haka ta wuce na leƙa na ganin ce ka wulaƙancin nan ya isa wallahi yar yarinya karama ne ta mana wannan mugu uba ta kinnan tana cikin gudu suna tafiya suka take wani rami sai taya pau ta fashi abba zo ka ga yadda motar nan ta ta yawo ta ji ta dawo ta ji ta dawo da kyar suka tsaya sai ga yarinya yar karama ta fito da sauran mata suna nan su kuma yayyanta ne iyayenta ne wane ne an zauna a kujera a baya kaya guda suka fito dukkan su su su biyar suka haɗu suka rike wulsmana guda ɗaya wulsmana ta kwance taya wallahi suka gagara hajji ya zo ki rike nan ni ma zo in rike nan to mu danna duk aka yi aka yi aka yi noti ɗaya suka gagara kwancewa sai da muka zo na cewa wanda muke tafiya na ce ba ka mu taimaka musu na ce ba nan kika zo kika mana wani mugun ba ta haddasa mana su gina fal fal fal domin kun isa ku kwance wannan notin ba za su iya ba sai su kwana a wurin da satar mutane da ɗauke mutane da ake yi taimaka mana dan Allah muka nemi karami a cikin mu dan karami ce kai zai kwance musu ya ce kuma za hajiya ya sa wani sumanin nan ya sa kafa kyat ya kwance ya buɗe ya canja musu ya ɗaura ce ku tafi yanzu ke kin isa ki ce wai what man can do women can do better gaskiya ne wannan maganar to turawa ne su dole ya gara ku ƙarya suke wallahi in na ga dama daga nan zan ta baki misali barkace bila adadi daga nan har magariba wallahi ba daidai kike da namiji ba namiji ya fi ki abu na biyu a nan gudun shine alqur'ani ya gaya mana namiji shike gaba da mace yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Allah ya ce maza su ne suke sama da mata su ne suke tsaye akan mata imam ibn kasir ya ce shi namiji huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza awajat namiji shine shugaban kasanki shine gwamnanki shine ministanki shine jagoranki shine mai ladabtar da ke idan kin kauce haka yace wa mu'addibuha ida'a wa jad mai ladabtar da ita in ta kauce ashe mace tana iya kaucewa ashe namiji yana ladabtar da me yana ladabtar da mace a nan gurin ya kamata ku gane ƙoƙarin da ake yi a mai da ku kamar maza shi yasa na fara yin lissafi akan wannan kowace mace ta san matsayinta ƙoƙari da da'awa da kiran da ake a ce ku daidai kuke da maza a komai ba haka bane na'am a wani bangaren daidai kuke da maza ko annabi ya faɗa an nisa'u innaman nisa'u shaqa'iqur rijal kuma qur'ani ma ya faɗa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal kaza wal kaza ya faɗi maza ya faɗi mata mun yadda amma kuma akwai alfawariq akwai bambanci kokarin da ake ame da ku ai daidai kuke da maza ai kaza kaza kaza to wannan da'awa ce ta halaka kuma ta fara shigowa Najeriya yanzu shi yasa nace naga taron mata ne da yawa na gaya muku gaskiya daga cikin da'awar da ake a nuna cewa mata dai- mata daidai suke da maza yanzu har an fara maganar wai dan meye ma wai me yasa wai za a ce wai mace sai ta yi aure kwarai kuwa akwai wannan tunanin dan me wani zai zo ya dauke ki ya ajiye ki a gida ki mai abinci da safe ki masa da rana ki masa kaza ki masa kaza ki masa kaza dan me ai ke ma mutum ne ai ki akwai human rights kina da yanci shi mutum ne ke mutum ne da haka magana ki zauna a gida kina masa hidima a'a to sai wasu kuma sai suka fara zuwa da cewa to su ma in haka ne dan me yasa za a zo ma a ɗauko mace kai ta bauta a kanta tunda ita ita ne kai ma kai ne to sai a ranka raba rayuwar yanzu akwai waɗanda in za su aure ki sai an yi alƙawarin raba albashi in ke ma'aikaciya ce ƙwarai kuwa a yanzu haka akwai matan da 50-50 ake yi hajiya ni zan nemo gero da dawa da shinkafa ke kuma ki je ki dauki nauyin ka- ka- kashin miya da cefane da tattasai da tumatir kudin makaranta yara guda nawa ne yara mu guda biyar zan biya guda biyu da rabi ke ma ki biya biyu da rabi wallahi a yanzu a cikin zaman aure akwai wanda suke wannan wani ba zai gaya miki ba amma a aikace zai nuna miki ni ba gaskiya al'amura ni sun mun yawa ni yanzu halin da ake ciki dole ke ma ki ne kama gudunmowa ki rinka bayarwa ni zan yi kaza da yawa akwai matan da su suke rike ma gidajen a yanzu wannan aƙidar na cewa da mata da maza din duk ɗaya ne wannan shi ya ja muku wannan wahalar da kuke fadawa ciki wani ya sha boko ya koshi kawai sai ya zo ce a shi bai ga dalilin da zai zo ya kina da yanci ba wani magana ki zauna a gida ki tafi ki fita ki nemo shi ma ya je nemo kuma dama wannan shine arnancin yanzu a kudancin ƙasar nan a kudancin ƙasar nan abin da ke gudana kenan idan mutum ya zo ya auri mace in gari ya waye zai tafi gonarsa ita ma za ta tafi gonarta idan ta noma buhu ɗari za ta kawo hamsin ta je ta sai da hamsin shi ma ya kawo hamsin a sai da hamsin kuɗin makaranta duk su za su ɗauki nauyin yara da haka ba wani magana wahala amma duk da haka wallahi an cuce ki wallahi akwai cuta akwai zalunci so wannan tunanin ku gyara shi sannan uwa uba abin da ya dame mu ƙoƙarin da'awar yada hana ku yin aure cewa ba za ki yi aure ba wai aure ɓata lokaci ne wai aure cutar da mata ne wai aure sa mata wahala ne wai aure kaza ne jama'a wannan yaƙar ƙur'ani ne yaƙar addini ne yaƙar abin da musulunci ya zo da shi ne aure addini ne ƙur'ani ya ce fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba kuma namiji shi ke auren mace ba mace ce take auren namiji ba Allah ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma qur'ani ne wannan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أنما الله دك سني أوري الله ياي أمني دا أي أوري أوري إبادة ني أوري متنشي ني أوري كيما يامتي ني كيما دانمجي ني أوري كمالا ني أوري درجة ني كما أوري أنا إنسان نمجي شيني يكي دوكم full responsibility na gidansa shi zai ɗauki nauyin iyalinsa da kitsanki da man kitsanki da yanke farcenki da rigarki da wandonki da takalminki da silifa ɗinki da komai da komai asibitinki larurarki cinki na safe cinki na rana gilashinki da hijabinki da kayan wankanki da kayan hidimarki da kuɗin motarki na zuwa makaranta da wahalhalinki duk yana kan namiji a shari'a yanzu akwai gatan da ya wuce wannan haba ni yanzu da zan samu dama in zo in zauna a ce a zo a yi wannan ai kwanciya ta zan yi wallahi a wannan rayuwar malama a ce ba za ki je ki nemo masara ba ba za ki je ki nemi abinci ba ki duba maza yadda suka gigice a rude in gari Allah ya waye kowa ya fita a gigice ku ake zo ake neman wa in kun ga wani yana sata a gwamnati sata yake kawo matarsa idan kun ga wani yana rike bindiga yana yana sata hanya satuwa yake ya kawo muku ku cinye ko kuma ba ku magana an kawo ko ni haf ciki haf ciki haf ciki ba ku tambaya akwai ba- wallahi malam akwai barawon da aka ce barawo ne matarsa ita take fitar mai da bindigarsa da daddare karfe biyu tana goge masa ita da auduga da- da man gyaɗa wallahi ta kada bindiga nan ta goge to Allah ba ta sa'a Allah kai ka lafiya Allah da ka lafiya sata fa zai je yi wai ita ai sana'ar sa kenan abin da yake kawo mata to tsiyar ku kenan komai kawo muku ake ku karba ku ci ba irin matan sahabbai ba da idan miji zai fita sai a ce da shi ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka kawo mana haram gidanmu da haka anan ina kira ga maza waɗanda suke da wannan tunani na ƙin ɗaukan nauyin iyalansu ku sani dukkan hidimar da mutum zai yi wa iyalinsa lada yake samu manzo Allah ya ce hatta lukma taj'aluha fi fimra'atik loma da zaka sa a bakin matarka laka sadaqa kana da lada ba asara namiji idan ya kawo kayan abinci aka ci aka more a gida shi zai samu lada wani wallahi ba da kiyamun lailin sa zai shiga aljanna ba wani ba da sadakar sa zai shiga aljanna ba wallahi wani da kudin cefanen nan da abincin da yake kawo miki da burabuskun da kike ci da dalayin da yake kawo miki kina ci kina zayi da wannan zai samu aljanna da haka maza su ba wa mata su musu hidima na faɗa a wani wa'azi da na yi kwanaki a wani gari nake cewa ai dole ne maza su kula da mata wahalar da mace take yi a gida ɗora abinci da safe ɗorawa da daddare a kula da yara su miki kashi su miki fitsari ki wanke gida ki wanke toilet ki gyara kicin ki kawo abinci in an yi baki ke za ki musu kaza ki kula da mai gida ki kula da 'ya'yan mai gida ki kula da uwar mai gida ki kula da uban mai gida ki kula da shi kansa wani mijin kaya guda zai zo ya zube miki farce baya iya yankewa sai an yanke masa in ba haka ba za a bashi zako zako haka zai ta yawo na ce yanzu dan Allah bai kamata mazanin su rinka siyo muku kaza suna kawowa ba kaza duk matar da ta bari mijinta baya kawo mata kaza irin ta bakin titin nan da ake haka to ya gama da ita wani ya zo ya sami mata malam ka fa zuga mata fa sun tayar mana da hankali na ce ai in dai akan kaza ne ya halatta ki tayar wa mijinki hankali ki ci kaza kuma ita kaza tana da wani sirri akan mace wallahi in kika kuskura ba ta cin naman kaza an gama da ke da haka duk yadda za a yi ya kawo kaza a ci haka kawai sai ya tafi kasuwa sai ya je karya kashi ya goge baki ya dawo yana miki faɗa ya tafi ya je ofis ɗin gwamnati kaji suke ci budurwarsa da yake nema kullum zai tafi sai tsayawa ke da mota ce kai mai tuku ba ya sauki gilas yanko ta dubu goma kurin wata yarinya a bakin titi tana cin kaza dubu goma ke kin tsaya da salatin annabi da- da- da da la haula wala quwwata illa billah Allah sa albarka a ciki hakkinku ne wai ai na zuga mata na ce na zuga na zuga na zuga wallahi ku nemi kaji saboda ki lafiya kwarai kuwa a ganki girim girim amma mace malam ta zo kamar kamar allura take ci kamar kusoshi ne a cikin ta kamar da kabari ta fito ba fasali ba kyan gani kuma na faɗa na ce duk mijin da baya kula da ke a gida ko baya bawa matansa abin kula ai yana dawowa ba yana dawowa da dan canji aljihu ba to a duba ya kamata a yi ƙwarai ku da gaske duk malowaci kun ga ya- kun ga ya ɓata rai ko kun gani baya dariya akwai maza marowata duk abin da nake faɗa with evidence da hujja nake faɗa yawa yau za mu ba wa mata 'yancinsu a lakcin nan 'yancin ku za ku samu sosai duk wanda ya fushi kuma ya fita ya tafiyarsa akwai maza marowata kamar ya maza marowata ba sa bayarwa wani kudinsa a kan rigunansa da hulunan suke karewa wani kudinsa a kan sayar da mo a kan sayen motoci da canjawa yake karewa haka ne wani kudinsa a kan gyaran fentin gida canja kayan gida wane ne kaza ko ba haka bane ba wani kudinsa a hannun 'yan matan waje yake karewa don Allah iyayena mata in abin da na faɗa ba haka bane ku gyara mun ina magana ne da duniya babu wannan mazan wani kudinsa a hannun abokanansa yake karewa to sai ya zo ya ajiye mace a gida yana gana mata azaba ya batta da yunwa ba ki da rigar kirki ‘ya'yanki ba su da kayan kirki ba abincin kirki komai ke a lalace a talauce a bushe a ƙeƙashe a'a matar abu sufiyan kun san abu sufiyan ai ta zo gurin manzo Allah ta ce ya rasulullah inna aba sufiyan rajulun shahiha la yutini ma yakfini wa yakfi banayya abu sufiyan mutum ne mai rowa na'am ba mamaki ke ma naki marowaci ne kawai dai ba za ki iya faɗa ba ne kin san abin sa'a ne in Allah ya taimake ki ki samu mai bayarwa bayarwa bayarwa in Allah ya jarabe ki kuma ki samu mai sa ido akan canji in ya baki aka sayo wa yara gyada da da da kosai da safe 200 ce aka samu canjin naira 20 sai ce ina canji na ina canji na ni san ba canji na akwai wanda baya barin canji goma sai ya karba ashirin sai ya karba don Allah babu su ba sa daga kafa haka ne yawa ta ce ya rasulallahi Allah ya jarabe ni da miji mai rowa ba giba ba ne ba sharri ba ne ta ce ya halatta ya manzan Allah ya halatta in duba cikin dukiyarsa in rarumi abin da zan raruma in ɗauka annabi ya ce ƙwarai khudhi min malihi bil ma'ruf ki duba cikin dukiyarsa ki dauka ki yi amfani da shi tare da kyautatawa banda wuce gona da iri banda daukan kudi a shiga adashi kin san akwai yan adashi ta sata ta shiga adashi wannan haram haramun ne amma abinda zaki na bukatar gida biya wa yara kudin makaranta sa musu dan kashin miya a miya dan soya musu dan kwai sun dade basu shi kwai ba ko ba ka bane kin dan ga wani takalmi mai kyau ana sayarwa takalminki ya lalace ya zo ya ajiye rigarsa yana ta bacci ki zaga ki samu 500-700 lafiyayya ki soke ta halal ne kafa kuce yana koya muku sata in wata ta je wata ta je ta ɗauki namijinta ya mata shagen duka ba ruwana yau wani hadisi nake karanta muku ya rage gare ku za ku yi aiki da shi alhamdulillah in ku kina gabi zai yi aiki da shi ba to lakum dinukum waliyadini ko a kama gabansa amma dai na faɗa kuma ba a yi sa hana ni in faɗa hadisin annabi ba yawa amma da ne wannan bayanin wata rana sai na ce wa mata na banda ku a cikin wannan hadisin a ina ai bai zai yi ba yawa yaya banda mun ce kwarai ku ai na san me nake yi wani ya ce wallahi Allah ya jarrabe shi da mata ko gafiya ba ta kai sata ba na ce ya aka yace haba malam satin ta yawa ya ce malam a daina koyar da waɗannan hadisan suna mana sata da yawa wallahi na ce to ku rinka kyautata musu idan kuna kyautata musu za mu daina gaya musu sai dai a littafi kawai mu faɗa amma matsin ya yi yawa malam ki ga miji yana cikin yalwa da walwala amma abun ɗari biyu ya gagare ki yaran ki su zo suna kuka sun ga ana sayar da wani abu a kofar gida abokanan sun dake su ke ku baki da taro ga yawan baki da kike a gidanki baki da kokobo ki shiga nan ki fita ki ta kwashe kwashe ko naira kuma mai gidan baya bayarwa a wannan ba laifi bane yana ba da cafanan naira dubu ɗaya a yi cafanan ɗari bakwai a ajiye ɗari uku saboda abin da zai iya tasowa nan gaba ai dai a gidan za a kashe wannan karatun fa ba su fa ba sa son karatun na waɗannan mutanen ni wallahi ban ma san me ya kawo su ba sun zo sun sa mana ido da sun kyale mu ni da ku kawai wallahi to a nan gurin inda za mu yi adalci don Allah ya kamata miji ya bar mata suna cikin matsi haka tana cikin bukata wata mata ana faɗa wallahi a tamfar da za ta je gidan biki ba ta da shi kuma ga mijinta yana da kamfanoni yana da motoci yana da kaza wani mace irin rayuwa ce wannan da haka shawara ta ta biyu duk wacce za ta yi aure a cikin ku ta san wa za ta aura a kwarai kuwa ki tsaya ki duba shi ki caje shi tukun mai bayarwa ne ko baya bayarwa na'am in kin ga ya shekara ɗaya biyu yana ta zuwa kullum sai zuwa zance bai bada komai ba ki fara cewa da Allah ko zaka dan rage ƙwarai kuwa ko Allah in ya kin ga baki kore shi gaba ɗaya ba ha to wani duk satin duniya sai ya zo alƙawari sai ka ce sallar juma'a baya fashi ai yayi yawa akwai wadda ta ce mun malam ai sati akwai mai zuwa wallahi duk bayan kwana biyu akwai wanda ya ce mata shi ba gaskiya santa da yake yi ba zai iya haƙura ba kullum sai ya zo ya ganta na ce kullum kullum sai ya zo hira ta ce kuma wallahi malam ma ba ma wannan ba kullum kuma sai an nemi me za a bashi saurayin wannan lokacin baya zuwa gida haka a banza in ya zo sai an siyo dan faro wata din nan ko suwan wata nawa ake sai ɗari ɗari da hamsin bai ba da kokobo ba amma ana kawo mai wani sai ya ce yau baki soya awara ba ne baki kawo awara ba awara ba ki duba yadda waken soya yake tsada wani kuma doya da kwai ake soya masa sai ya zo ya miƙe kafa ya zauna gidan budurwa a yi masa abin arziki ya kama hanya ya tafi dan Allah daidai ne ki zo ki auri marowaci a'a wani ya mun fatawa kwanan nan ransa aba ce malam wallahi ya kamata a rinka yi wa iyayen yara nasiha akan irin abubuwan nan da suke bai kamata ba nace me ya faru mutumi na wai malam uban uban matata da kansa ya kira ni a waya wai yace wai in rinka fa taimaka mata ina mata walfaya nace me walfaya wai a rinka dan sakin hannu ana dan abubuwa wai yace ya kira shi yace kai ka rinka fa bata ka rinka saya mata dan chocolate kana dan sayo mata dan kazar bakin titi lokaci lokaci kana dan bata na kashewa ba da yawa ba kaka ba da yawa na baka shawara in kana son ka samu yarinyar nan ka kula da wannan yace haza wa salam shine abokanai suka ta ba shawara ki dalla rubu da shi ya fara koya isa son duniya kai da Allah kaza kaza kaza wallahi wannan bai da tsoron Allah wannan dan kwadayi ne wannan kaza kaza kaza sai nace da shi to naji dan Allah in tambaye ka kana zuwa zance gurin ta yace ina zuwa sau nawa yace ina zuwa akai akai dan ka zo da Allah tana dan kawo ma ruwan sha eh tana kawo akan dan daho wani abu baka yace a kwarai suna da kokari gidansu akwai karamci nace to da Allah kai kana dan bata wani abu kana bada ko dubu biyar ko dubu uku goma ko ashirin ko wani abu yace a haba malam yaushe zaka sakar sangar ta yarinya kana ta bata kuɗi baka aure ta ba nace ita kuma yaya aka yi ta sangarta ka take baka kullun ka cika sha Allah ne ya saukar da aya daga suratul baqara har zuwa nasi yace idan saurayi ya zo a ta masa hidima ana soya mai awara ana kashe masa kuɗi shi kuma kar ya bayar waye yace kar ka ba wacce kake nema ni ina ma da hadisi manzon Allah cewa tahadu tahabu ku rinka bayar da kyauta duk wanda yake son a soce ba da kyauta billahi azimu saurayin da yake mai sakin hannu yana bayarwa sai ya fi samun aure da wuri akan marwaci stingy yanzu ba annabi bane ce a bayar da aka ce tahadu tahabu annabi ya ce banda budurwa yau akwai wanda ya fi cancanta ma ka bata kyauta irin budurwa ko irin bazawara mai taurin kai wanda ba ta fitowa da wuri tsakani da Allah sai yaro ya fara cewa eh gaskiya ne na ce to uban nan ai ya maka tarbiyya ni ban ga laifinsa ba ya lura kai marowaci ne kuma ba mai gaya ma gaskiya kuma ya lura yarinyar ta fara maka zanga-zanga ne a gida don kar ka samu matsala iya son ka yi kira ka yi cire kunya ya gaya ma in ideal situation yanayi mai kyau da ya dace bai kamata mutum yana neman abu kuma bai zai kashe wannan abun kuɗi ba ko me kuwa aljanna ita tafi komai tsada ko ana kashe mata kuɗi ko ba a kashewa sharikiyar rayuwa abokiyar rayuwa ba dole kashe mata kuɗi ba tun da yanzu lokacin kashe kuɗi ne ƙur'ani ma cewa ya wanda bai da hali kar ma yi auren wali yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli wanda bai da hali ya hakura ya kame ya je ci gaba da azumin litinin alhamis ya tawakkali a ashe sai da kuɗi wata mata ta zo wasu za su aure ta ta ce ya rasulullahi ina neman shawara ka mutum biyu sun zo neman aure na wa zan aure a cikinsu annabi ya ce waye ta ce akwai mu'awiya na biyu waye ta ce akwai abu jaham sai annabi ya ce to shi dai matsalar abu jaham fa innahu la yad'u asahu an atiqihi baya sauke sandarsa daga kan kafadarsa kinaya ne an annahu darrabun linnisa abu jaham duka in kin aure shi zaki da ku kashi yake bawa mata da an yi masa laifi sai ki dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace karki aure shi saboda me yana dukan mata ke ma yau yar kanuri ko yar shiwa ina gaya miki wallahi duk mijin da kika ga mai fada ne mai zai yi duka kice dan Allah Allah bawa kowa abin da yake so Allah nake gaya miki ba komai dan agaji ya tsaya daidai kanta kawai shikenan to kaji kun ji wani kun ji wani kun ji wani wai wai- wai kada a- kada a auri bafulatani kenan yau akwai mai bayarwa irin bafulatani tabbi akwai mai karamci irin bafulatani shi da yake ki- kiwata shanu ɗaruruka ya ta kawo muku kuna saya kuna ci yi mana in ya ga dama marwaci ne ai sai ya ce ba zai fito da shanun ba ha ya ce karki ko kuma wai duka da sanda shi ai ba fulatani sandansa na dukan saniya ne amma ba mace mai jin daɗi bari in gaya muku gaskiya irin matar ba fulatani ai kwarai da gaske yo matan kanuri akwai hidima mun sani akwai kwalliya akwai ado akwai shafa turare matan kanuri mazan kanuri fa question mark Allahu ta'ala alam ku dai matan kowa ya sani rububi ake a zo a auri matan kanuri saboda zaka sha turare kan hannaban zama har da atishawa yawwa kun ga na fara an kawo abu nan ko zai kai wa matarsa ne in ya gama Allah ya muku albarka matan kanuri duk matan Najeriya da ku suke koyi kula da gida abinci turare tsafta haƙuri sai ɗan abin da ba a rasa ba to muna so ku yi koyi da sunna a ce in an zo sunna kula da addini ɗabi'a tarbiyya a ce matan kanuri su ne a gaba kuna tare da ni a hadisin annabi ya ce wannan mata karki aure shi kun ga ashe annabi ya ba da shawara mace ta zaɓi mijin da ya kamata to wannan yana cikin lakca ta waye ya kamata ki aura kina da yanci kina da choice ba maganan dole da auren dole a shari'a babu ki zaɓa ki darje kamar yadda mai gidanki in ya je sayan kankana sai ya zaɓa ya darje in ya je sayan mota sai ya zaɓa ya darje ke ma ki zaɓa ki darje in kin ga kin dade kuma abun ya kagara samuwa sai ki ce to na hakura da sharadi kaza da kaza wata mata wata yarinya wani saurayi wai yazo yana neman ta wai ashe wai shi mai fada ne mafadaci ne wani abu ya shiga tsakaninsa da ita suna hira kawai sai kai mata duka wai zai bata kashi to wallahi duk wanda ya zo neman ki da aure kika zai kawo miki duka to ki kara gaba na farko dai kake yadda da keki dan kin ga kashin ki bai da karfi kwarai kuwa ana bugin ki karewa zaki ki tsallaka ki shiga gida ki ce kar ka sake zuwa ka je ka nemi karfa wanda za ta iya jure duka ya za a yi saurayi daga neman mace ne kawo mata duka to ballantana matar da mijinta yake mata duka ko yau dinnan wata ta yi min fatawa ga yan uwana shaida ne ta kira ni a waya daga wani gari tana kuka a gaban 'ya'yanta ta ce cewa malam wannan wace irin rayuwa ce na ce me ya faru hajja ta ce yau ɗin nan fa mijina fa a gaban ‘ya'yana manya balagaggu ya zo ya ɗaga hannu ya kwalfe ni da mari na ce aka yi haka hajiya ta ce wallahi ta ce uban ban ce masa ba yara na suka zo su kama ni suna kuka suna kaza suna kaza wani ya je zai masa magana na ce a'a ashe ana dukan matan yanzu in zaka daki mata ka sai ka dake ta a gaban ‘ya'yanta akwai wulakancin da ya wuce wannan to karki aure mai dukan mata ko qur'ani da yace a daka ba irin wannan dukan fuska ba ai annabi ma yace idan idan zaka yi duka la tadribil wajha kada ka dabuki fuska cin fuska ne wulakanci ne ka sa hannu ka kwashe mace da da mari a gaban yayanta shi sa wani yaro wata rana zai same ni yana mun fata malam wallahi na ce me ya faru na dan ja da waya dan na garan sa ya baci ce wallahi malam wata ran sai na doke babana na ce kai na ce me ya faru ya ce kawai sai ya zo ya kama mahaifiyarmu a gabanmu ya daure ta shi daure ma wake ya daure ya samu tsumagiya ta zane ta in tsumagiyar ta kare sai ya ce yaya ku karo min tsumagiya to shi yaron sai ya ce ni ba zan yarda da wannan ba ko shi ubana ne wallahi sai na rama in ya kare daga wani gari ya bugo mota ya zo ya same ni ya ce yana neman in bashi fata zai bubbuge babansa na ce a ba daga baki na ba ni dai ba zan ce ka daki babanka ba sai dai in ce da kai in yana dukan mahaifiyarka ka kama ta sai ka juya baya in yana da ka sai kai haka ma'ana kana kare mata ka gane ya dake ka kai zai daka sai ka kare uwarka sai ka sa a fita da ita ku kai ta gidan iyayenta ku goyi bayanta ku hana shi ya dake ta amma ba- banda magana ka zagi babanka ko ka dake shi kun ji ɗaya don haka duk matar da ta san wani yana neman ta mafaɗaci ne zai yi duka to lakum dinukum waliyadin amma fa shawara ce na bayar in kin ga dama ki dauka in kin dama ki bar mun ki je ki samu mai dukan nan akwai wata ta zo ta kawo mun kuka tana cewa yana duka yana kaza nace kin ga tunda dukan nan yayi yawa an mai wa'azi yaki ki rabu da shi tace a amalan ina son kayana nace to ki je ki je ki ci uban duka ku ta rayuwa a haka na biyu sai annabi ya ce da ita muawiya amma muawiya fa su'ulukul la mala la amma muawiya shi kuma matsalarsa talaka ne bai da kokobo jama'a wannan annabi ne fa yake faɗa bai iya rike mace bai zai iya ɗaukan nauyinta ba don haka karki aure shi saboda ba zai iya ɗaukan nauyin auren ba to wa zan aura ya manzo Allah sai ta ce in kihi usama annabi ya ce to ki auri usama shi baya dukan mai cutarwa sannan kuma yana da halin da zai riƙe to a nan nake so in ce ashe mace tana da ‘yancin ta zaɓi wanda zai aure ta ya zama mai irfin asiri ne ban ce dole sai an aure mai kuɗi wajen ba kowa bane mai kuɗi amma alal aƙalli wanda zai zo neman ki ya zama yana da halin da zai iya kama muku gida ko na haya ko nasa mallaka zai iya ɗaukar nauyin kawon abinci da safe da rana da daddare zai iya ɗaukar nauyin kaiki asibiti da biya kuɗin maganin asibiti idan kin ɗauki ciki shekara ɗaya zai iya jurewa halhalin ɗaukan ciki in kin haihu zai ɗauki nauyin bebi zai ɗauki nauyin ki duka kin lissafa yana da sana'ar da zai iya wannan ya zama yana da wani abu amma duk wanda izo neman mace baya komai baya daga komai baya ajiye komai ba sana'a ba aikin gwamnati ba noma ba buge-buge a'a ya haƙura ƙur'ani ma cewa yake haƙura yanzu na karanta muku aya wanda ba su da halin aure su kame to wannan shine zai taimaka ki san kewa ce ce dan kar ki je ki mika kanki inda zaki wahala to yanzu yanzu malam sai a ce sai da kuɗi a wallahi sai da kuɗi an taba yin aure to to yanzu ita in ka aure ta yanzu ruwan rijiya zaka rinka ba tana sha a wani garin ruwan rijiya ma ba sai ake yi ba yanzu in da aure ba sai an buƙaci gida ba ba sai an buƙaci abinci da safe ba ba sai an buƙata da rana ba to idan ba a komai ina za a samu uban da ya baka ita shi zai ciyar maka da ita kamar yadda yau da yawa daga cikin mata akwai wanda uban ya ba da ke kuma uban ya ci da ku wannan ai ba namiji bane yaya mutum zai ɗora wa kansa abin da Allah bai ɗora mai ba ana ta saki yara ƴan mata ƙanana duk sun cika islamiyu yohane ne wannan da ɗan goyonta ɗan firit yadda kika san kofin shayi haka yaran a matsayin a yunwa aka haife shi dama saboda ba abinci ya sako ta tun da ya samu daɗayan na ya sallame ta ina ke ni ma ba za a ce sako ni aka yi me ya sako ta ba abinci baya ɗaukar nauyi baya iya kai ta asibiti wata bugon waya ta ce a yi wa mijinta wa'azi wai shi ba a zuwa asibiti a gidansa na ce da wace ayar da wani hadisin shi wai ba za a je ba wannan kashe kudin banza ya baki iya tawakkali ba ki zo nan ki addu'a man ki roki Allah nace shi in kiwo ciwo ya kama shi ina ake kai shi tace wallahi yana da file ɗinsa a clinic nace azalimi ne wannan ko ya kai ki ko a raba auren ba wani boye boye wanda ba zai iya ɗaukan nauyi ba kada ya yi ya je ya rungumi azumi ya tawakkali wannan gabar tana da muhimmanci annabi ne ya faɗa alaihi salatu wassalam kuma qur'ani ma ya faɗa sannan ku kuma mata ku daina dogon buri ki san kewace ce ni ba zan aura ba sai babban alaji ni ba zan aura ba sai babban ma'aikacin gwamnati sai babban dan siyasa sai wani a to kowa ne alaji kowa ne babban dan siyasa kowa ne babban ma'aikacin gwamnati kowa ne kowa ne mai mulki kowa ne kaza wata ta bugo mun waya ni ban sani ba ko daga Maiduguri ne ta buga mun waya kina lafiya ya gaji a karau yaya kike lafiya dai ko akaramaka Allah ni ba zawara ce nace to Allah taimaka Allah rufe asiri da Allah malam ina so ka hada ni da minista wane da Allah ka gaya masa yana da masoyiyarsa a gari kaza ina son sa dan Allah kaman hanya ya aure ni nace ƙarya kike wallahi baki sana kuma ba dan Allah kike son wannan auren ba kin ga kwaɗayi yanzu haka akwai zawarawan da suke neman ta a ƙauyen su ta ki ta aure su daga cikin abin da yake cutar ku shegen dogon buri wajen yin aure ku ki ku auri wanda Allah ya baku kuna sa buri sai mai babbar mota ya zo ko barawo ne wataƙila sai mai kaza ya zo in mutum ya zo rigarsa ake dubawa kaza wannan ba daidai ba ne duk wanda ya zo maki mai addini mai ibada mai akhlaq kuma yana da rufin asiri yana da abu rufin asiri daidai gwargwado to ki rufe asiri ki aure shi kawai ni shine shawara ta gare ki in dai ya cika sharuɗa kuma ki daina dogon sharaɗi sai mai kaza sai ɗan kaza sai mai sifa kaza sai farin mutum ko sai mai kaza mai dogon hanci mai ƙaramin kaza mai makatan kaza mai ke a wannan zamanin ai duk wanda ya zo kawai rufe ido zaki Allah sa albarka ki tusa kai kawai ki tafi me ake nema alheri da yawa cikin mazan da kuke ganin su wallahi sai kun aure su ake samun rufin asirin akwai matar da Allah ya kaddara arzikin mijinta ta dalilinta ne yanzu kafin ya aure ki bai da shi yana da rufin asiri amma in ya aure ki sai Allah bude mai kasuwanci idan ya aure ki sai Allah bude masa a ofishinsa na gwamnati in ya aure ki sai kasu noma ya bude sai ga ya samu arziki sai ku wala ku ji daɗi a muku gida mai kyau ku ta kare ƙashin kaza kullum ko ba ka bane ki sha shayin ki da madara mai kauri wata ta ce ni wallahi ba garin ba wayewar garin Allah ba shayin nan ba yi kirin wallahi tallahi ko buredi ba a hada shi da shi na ce hajiya sai tawakkali a hakura ta ce malam abin yayi yawa a lokacin da wata kuma kaza za ta karya ko wata kuma mai mai ƙoza ce to amma a samu rufin asiri da za a iya zama a rike mace wannan shine shari'a ku daina buri ku ce sai wane da wane in ba haka ba ba ku koyi da matan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ku koyi da sabon annabi ba ana nuna min lokaci yayi zan rufe da shawarwari kwaya kaza na farko dan Allah iyayena mata ku yi taka tsantsan da wannan abar waya da matan aure da yan ƙanana kun ga wannan wayar wallahi tallahi idan kuka yi wasa za ta zama sanadin sakwa cikin azabar Allah zamani ya zo duk fitina tana cikin wannan abar kalle-kalle shiga group groups na banza da sauke application application na tsiya ana kawo mana kuka aure yana mutuwa dangane da waya ba kya kula da 'ya'yanki saboda waya ba kya kula da abinci akan kari saboda waya duba waya chatting kallon fima-fimai da hotuna mai gida ya zo ya ci sallama baki amsawa kina kallon waya wallahi zalunci ne ko da shi mijin yana yi bai kamata keke ba ku ba wa wayoyinku lokacin duba su in mai gida ya zo kashe wayan nan kashe ta ki rufe ta kawai ki miƙa rayuwarki gaba ɗaya lokacin ki na mai gidanki ne ba wata wadda za ta kira ki amma yanzu mai gidanki yana kiran kina cewa da Allah ina zuwa amin abin da zan mai da voice ne haba malama wannan ba daidai bane da kuma kulla alaka da mutanen da bai halatta kulla da su ba wani ya kama matarsa tana chatting da mazan banza da yin boyfriend da waya matar aure tana da saurayinta shekararta ashirin a gidan miji ‘ya'yanta gandan gandan tana da ‘yan mata wata yarinya budurwa ta ce dan Allah a jakunan uwarta tana yawan alaka da samari wata yarinya take cewa wani yaro a ce dan Allah babanmu ya ji tsoron Allah ya daina neman yan mata sa'annin ƴaƴansa a nan unguwar dattijo ne amma yana neman yan uwa mata yake nema sa'anni kawayen ƴaƴansa mata to ana kama ku kuna alaka da wasu daban a cikin wayannan karban hotunan mazaje ke yanzu kina da hoton da zaki gani na wani namiji banda mai gidanki duk rage ya wanka mai kyau ki faki idansa ki ce jimana ina da magana sai ki tas sai ki dauke shi in ya juya yana tafiya jimana zai waiwo sai ki tas sai ki da daukar sa ki ajiye kayan ki ki ta kallo halal malal amma kin je kin ga hoton wani balarabe ya dan yi abin nan ko wani bature kin zo kin sa a difi dinki kwalelen ki aikin banza kika yi ina ke ina samun wannan da ƙawayen banza ƙawaye masu kashe aure yau 'yan mata ko sama ko masu mata aure sun wayi gari suna karɓan shawarwarin ƙawayensu ta waya a group mijina ya dame ni mijina mai kaza ne a ban shawara wata sai ta ce in ya zo ki gyara shi ki gwad ki gara shi namijin yanzu ba ɗan goyo ba ne in ya ɓata miki ki ɓata mai in ya miki rashin mutunci ya gani a miyarsa wani ya je an yi masa miyar kuka ya kawo yana budewa sai ya ga hoton kansa a cikin miyar ruwa ne a sama gaba daya kukar tana ƙasa dan bala'i aka yi magana ta ce abin da ka shuka ne kake girba Allah ya mana afuwa abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada akwai lo- ba lokaci kuma akwai tambayoyi na sani bari in dakata ai kun ga yau na muku gata ko na taba ku yau kun ga duk ku ne gaba ɗaya ko Allah ya ɗora ku a kansu Allah ya sa ku fi ƙarfinsu da- da da mutanensu da aljanunsu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
zakallahu khairan malam naga kamar lokaci ya tafi amma za ka tambaya ɗaya ne Zan bar- tambaya ɗaya zai kare saboda Ah, ina to, akwai tambaya ku kawo amsa ba.
to shi ke ka kara biyu kinin di mai very important samu su a karanta farka hana sai mu yi a gurguje Karanta.
karanta tambayar eh karanta
Assalamu alaikum. Malam mai tambayar nan tana cewa ina da saurayi da nake so in aura sai na kai su gidanmu sai gidan mutanen manya na suka yi bincike a kai sai suka zo suka tarar cewa malamin islamiyya ne sai suka tambaye ni da suka tambaye ni ni mana shaida musu cewa eh malamin islamiyya ne sai manyan sai suka ce "Ah, waye malamin islamiyya ne yake da shi ne yake samu bare miki zo ki kawo mara shi a matsayin sirki to malam yanzu abin da nake so in sani a nan shine malamin islamiyya da suka sa ni islamiyya ina ta karatu a wurin su me ne laifin kansu dan lamarin ina so a lissafa tuffofin su wanda ma akwai laifi wanda ba a so a wurin su dan lamarin
to yana daga cikin wato ibtila'i jarrabawa da wasu ya'ya suke gamuwa da shi akan iyayensu idan Allah ya jarrabe ku da iyaye masu shegen son duniya kuma da yawa waɗannan iyaye illa suke yi wa 'ya'yansu su hana su yin aure akan kare wannan yana daga cikin abubuwan da idan sun faɗa bai kamata a musu da'a ba kuma maganar sukar malamin islamiyya wallahi cin mutuncin addini ne kuma wallahi ƙoƙari ake a raba ku da mutanen kirki malamin islamiyya malamin musulunci kenan malamin islamiyya malamin da zai jaki zuwa aljanna kenan malamin islamiyya shine wanda salaharsa sifarsa ta bayyana ta kwarai a zahiran amma idan ana yin aure ne dan abin duniya ko dan a tara duniya ko don a mallaki duniya ko don alfaharin an auri wane wane wane to iyayenki sai su je su nemo miki irin wanda suke so ki aura amma wacce Allah ya bata malamin islamiyya malamin addini yana neman ta ni ina mata murna da albishir ina da hadisi akan wannan annabi yana cewa wa wani mutum dangane da yarsa yace zawwicha zawwicha ila taqi idan zaka aurar da yarka ka aurar da ita zuwa ga mai tsoron Allah in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuhinha idan ya so ta mai tsoron Allah zai girmama ta idan kuma baya son ta ba zai wulakanta ta ba saboda yana jin tsoron ayoyi da hadisan da suka cikar a wulakanta mata malam islamiyya yana daga cikin wanda suke kusa da tsoron Allah saboda su suke koyar da aji tsoron Allah to yaya wata yarinya wani zai zo neman ta laifinsa kawai saboda yana koyarwa ko malamin islamiyya ko malamin makaranta na firamare ko na sakandare lakcarori kan daman neman su ake saboda suna dan albashi mai karfi wannan wannan ba daidai bane wannan kuma yana taimakawa wajen ajiye yara yan mata a hana su aure na gaya miki a laccata duk wanda yake da rufin asiri ko malamin islamiyya ko malamin makarantar boko yana da halin ci da sha zai iya ɗaukan nauyinku ya kai ki asibiti ya ɗauki nauyin bebinki ya ɗauki nauyin rayuwarki daidai gwargwado ko da ba high standard ba ki aure shi kuma yana da tsoron Allah yana taƙawa ki gaya wa iyayenki ki ce ga abin da annabi ya bani zaɓi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa addini ɗabi'a shine annabi yace ayi sannan wa khuluquhu da ɗabi- da halinsa sannan a wancan hadisi yace yana da rufin asirin da zai iya rike aure fa zawiju ku aure shi ku aura masa yarku annabi ya ce dole sai kin aure mai kaza mai kaza kuma yanzu dan Allah an zamu yi kan mu adalci yanzu kowace mace sai ta aure mai kuɗi yanzu kowace mace mace sai ta aure mai mulki kuma dan Allah kowane mai kuɗi ne yake bada kuɗin kuma kowane mai mulki ne yake bada ku- kuɗin kuma kowane dan siyasa ne yake bada kuɗin wasu ma duk burin burin banza ne matan talakawa ma sun fi su jin daɗi na rantse da Allah da yawa akwai matan talakawa da sun fi matan masu kuɗin jin daɗi wallahi wallahi wata in ta nuna miki miyar gidansu wallahi sai kin ta salatin annabi ba za ki taba tsammani shi take ci ba iska ce kurin katon gida ne da mota ta banza motar ma ba lalle tana hawa ba kudin nasu a matan banza yake karewa yaya za ku hana 'ya'yanku auren mutanen kirki wannan wani irin wulakanci ne a ce wai karki auri malamin makaranta wannan wani irin wulakanci ne a ce karki auri malamin islamiyya to wa za ku aura da haka duk wanda yake da rufin asiri na faɗa a laccata ko malamin islamiyya ko malamin garinku ko malamin makaranta idan standard din rayuwarsa bai kai ya iya rike aure ba karki aure shi shikenan amma in yana da rufin asiri ki aure shi da haka ke wannan bayan Allah ina miki murna malamin islamiyya ya zo neman ki kuma muna fatan Allah dan albarkacin wannan lacca da muka yi ka tabbatar da wannan auren ko da ku iyayen ba sa so in ban da wulakanci ban taho tun daga Kano zo muku wa'azi ni malamin Islamiya a zo a yi min wannan tambayar ai wulakanci ne wannan zo ka ci gaba da tambaya malam in kun yi wasa wallahi sai na shirya lacca akan muhimmancin malamin Islamiya da malamin makarantar boko mu ta cewa ai ta auren su masu kudin sai sun zo sun ce mana a taimaka mana malam an zubar da mu kar a sake min irin wannan tambayar a gabana ni ma malamin islamiya ne tab mu je malam malam mai wannan tambayar tana cewa ina aikin gwamnati ne ina so in dan agaza wa mai gidana wurin tallafin cabane kuma shi baya so wani irin shawara za a ba mu sannan kuma ɗaya ɗin su biyu ne suke zanne ɗaya tana aiki ɗaya ba ta aiki ita wacce ba ta aikin tana so ita mata ɗanyi wani sana'a da fita tana zuwa sai miji ya hana ya wani irin shawara malam za a bayar to wannan mata dai gaskiya mu mata addu'a Allah mata albarka Allah ya yawaita ya mana irinsu albarkacinta duk mai neman aikin ita ma Allah ya bata irin waɗannan matan su ake so matar da zaka ga tana za ta ga kana cikin kunci ta duba yanayinka ta taimaka maka ban ga dalilin da shi wannan mai gida zai ce ba zai karba ba ba sai kin nemi shawararsa ba malama karamcin mai gidanki da gudun wulakancin mai gidanki shi yasa ya ce mai baya so amma ba wai bai da bukata bane abinda zaki yi kawai in kin yi albashi ki je ki yi lafiyayyen cefa ne ki zuba a firtinki tattasai da tumatir mai kyau nama na saniya mai kyau kawo lek din nan irin haka haka din nan masu kyau ki zuba a firij idan ya zo bai sani ba ki mai miya mai kyau ki mai farfesu mai kyau in ya zo zai karya da safe sai ki tura mai zai ce wannan fa daga ina kike kice arzikin Allah ne kawo wallahi ba zai tambaya ba gyarewa zai tas sai ya gama karya kashin sa kice albashi ka ci wallahi dan Allah an bashi kowaye shi zai ki karba a garin Borno gaba ɗaya mai duguri akwai wanda an masa wannan zai ce baya so kai da Allah wani tambaya ke ma me ya kai ki na kice zaki ga masa ki je ki siyo shinkafar ki spaghetti da taliyar ki mai kyau da naman ki mai kyau bayan yayi cefanansa ki hada da na gida ki gyara shi ki sallah kuma ki ce ya ubangiji ka dora ni akan sa ba ku ce amin ba Allah ka sa an fi karfin sa bismillah To, ita mai tambaya ta gaba tana cewa malam ina da kokarin haddin qur'ani sannan duk littattafai kanana ina dauka ina haddacewa yanzu kuma abin kowanne man na dauka bana yin ya hadda yaya zan yi wani irin shawara waccan za a ba mu?
waccan mai tambayan ƙarshen tambayanta ta ce mijin ya karɓa yaƙi wata kuma tana tambaya akan tana so ta yi sana'a ko ita ɗin dai tana so ɗaya ɗaya mata tana so ta yi sana'a yaƙi to a nan gurin magana ta gaskiya guda ɗaya shine duk matar da take zaune gidan aurenta ana kuma zaman lafiya ba ta da fitina ya kamata mai gidanta ya batta ta yi sana'a da za ta samu taro da kwabo babu nassi babu hadisi ko aya da ta ce ka hana matarka neman kwabo da taro babu balma ku duba annabi fa nana nana Khadija da ya aure ta ba ta yi kasuwanci ba ba yar kasuwa ba ce to a cikin auren ma nana Zainab bintu Jahash matar annabi da ita da sauran mata an ce suna yin abin kwabo da taro matan annabi ne suna yin hanyar ya za su samu kuɗi sadaka ce da ita ta tara kuɗi ce sadaka shi yasa aka ce duk matan annabi ba mai kyauta irin Zainab binta Jahash babu mai kyauta irin ta yace a cikin ku wadda za ta riga ni bayan na tafi shine atwal kunna yada wacce tafi ku dogon hannu mata annabi suka taru suka yi layi suna ta gwada hannunsu kowa ta miƙe sun ɗauka dogon hannu wanda ya fi tsawo daga baya sai aka Zainab ta rasu sai aka ce oh ashe annabi yana nufin wacce ta fi kyauta mai dogon hannu da haka ita gidanta ummul masakin ake ce da ita uwar miskine saboda bayarwa ba laifi bane a shari'a mace ta yi sana'a ta rinka bada taimako ko ta taimaki mijinta ko wannan matar Abdullahi bin Mas'ud dalili na gaba tana sana'a har zakka take bayarwa yaya wani namiji zai ce matarsa ba za ta yi sana'a ba mata Abdullahi bin Mas'ud har zakka ta zo za ta ba mijin aka ce aje a tambayi annabi ya halatta ta bashi zakka yace ta bashi zakka ta ce a sai na tambayi annabi aka ba ta dama aka ce ki ba mijinki a ashe matan sahabbai ma suna sana'a ashe mata ka za ta sai da manja za ta sai da wake za ta sai da takalma atamfa kaga ba ta da fitina ba za ta jawo maka matsala ba za ta tauye tarbiyya da nauyin hakkin aure ba ka ba ta dama amma mu bar matan mu suna cikin talauci suna cikin talauci suna cikin talauci wannan ba daidai bane kuma mu maza yanzu ma ma son ba ni ba ni hanni nan da nake muku wa'azi da an yawaita waya ne ne kam ni yo ai gaskiya ne duk namiji baya son bani bani bani bani bani bani ba sa so zamani ne yazo ba sa so a faɗi gaskiya tunda ba kwa son bani bani ku ba su dama su nema yanzu akwai matar da tana da rabon sana'a dinki take yi wallahi sai ga tana samun dubu goma dubu ashirin a wata wata kuma tana da ilimi za ta je yar firamare nazare ta koyar da yara dan wasa da tsalle-tsalle sha biyu ta dawo ka bar ta ta je ta yi ta saka hijabi ta sa niqabi kar ta yi alaka da maza kar ta yi fitina amma matar da za ta jawo maka fitina da bala'i a gidanka ka hana ta yana da kyau ma namiji ya sa mata sama albashi bayan kudin cefa ne ka sa mata albashi saboda dan adam yana da bukata wallahi na sha gaya iyali na ce wani lokacin ina jin tausayin ku mace ta zauna ta yi wata biyu wata uku ba ta da komai dubu ashirin ba ta shigo mata ba kai mace sai ta shekara biyu dubu ashirin dubu talatin ba ta ganta ba akwai matar da ta ce tun da take a duniya ba ta taba ganin dubu ɗari ba ta ganta da ido ma saboda bala'in talauci to akwai laifin mutum ya ware musu yana ba su yar dubu ashirin dubu talatin a wata ko akwai laifin ya koya musu sana'a suka koya da haka yana daga cikin tauyewa hakki ka bar mutum cikin matsi da talauci don haka ku rinka yin sana'a in an ba ku dama in an ba ku kuma ku daina cinyewa bashin kuna cinyewa kudin dan akwai masu cinyewa ni ma na ba da kudi a gida na an cinye na zage zage kwarai kuwa na raba yan kudi masu kauri bayan wasu watanni ina suke wallahi kaza kaza kin ce to fa ba zan yarda da wannan ba ina bayarwa bana gani a ƙasa dole in na bayar na ga canjin miya ai kwarai kuwa dole in na bayar na zo na ga canjin zanin gado ko ba haka bane na ba da kuɗi ana sana'a to ai dole in na zo na ga yan kujeru an gyara an dan sa turare ko ba haka ba amma in ta bayarwa ina miƙawa ana zubarwa ana ɓoyewa a bai zai yi ba Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya sa albarka wannan makarantar ta sabilu rashad kuma Allah ubangiji ya haɗa mu a cikin gidan aljanna abinda na faɗa kuma waɗancan mutanen suka ji haushi Allah ba su haƙuri eh Allah ba su haƙuri Allah ya taimake mu assalamu alaikum Alaikum muna wa malam godiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya kawo shi lafiya ya mai da shi gida lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu daman aiki da abin da muka saurara. A nan za mu dasa aya saboda malam yana da wasu uzurruka da yawa gaskiya. Kuma muna masa godiya duk da wannan uzurin duk da abin ya shigo mishi daga baya. Ya yadda gaskiya ina godewa Allah akan wannan kuma a masa addu'a ta alkhairi. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
assalamu alaikum wa rahmatullah muna roƙon malam ne da ya yi mana addu'o'i akan waɗannan abubuwa kamar haka na farko akwai ɗalibanmu da suka riga mu gidan gaskiya suka rasu waɗansu da jika da ya da ita da kanta ɗaliba ce a wannan makarantar shekara da shekaru suna karatu Allah ya ɗauki ransu waɗansu a garin nakuda da haihuwa da dai ire-iren su waɗansu kuma hatsarin mota ne suke yi duka muna roƙon Allah malam ya sa su a cikin wannan addu'a Allah ya kansu da gidan rahama mu kuma Allah ya samu cika da imani sannan man sabitu asali wanda ya asasa wannan makarantar shi ma ba za mu bar shi da ba za mu manta da shi ba shi ma muna so malam ya sa shi a cikin wannan addu'an Allah ya barkaci a zuriyarsa sannan kuma Allah ya ɗora a mizanin sana'a alkhairi sannan akwai waɗansu yan uwa da suka kawo taimako da sadaka ma makaranta musamman akwai wata yar uwa da ta aiko kuɗi kusan dubu saba'in a siyi microphone na magana da kuma wata yar uwa da ta kawo ta siyo babban sifika na magana shi ma dubu ɗari biyu da wani abu da dai yan uwa da suka kawo taburma da dai sauran abubuwa da aka kawo gaba ɗaya ba za mu manta da su ba muna so malam ya sa su a cikin wannan addu'a sannan daga ƙarshe muna roƙon a ɗalibanmu muna ba su haƙurin cewa mun san lokaci ya ja ku yi haƙuri sai malam ya fita ya tafi tukunna muke so ku tashi ku nuna ladabi da biyayya da farko malam ya yabe ku cewa matan mai duburi kaza matan mai duburi kaza matan mai duburi kaza kar ku manta da wannan yabon da malam ya yi muku kar ku manta da wannan yabon saboda haka malam zai rufe mana da kuma addu'a
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu ina zama sai wani yaro ya zo same ni kun gan shi ku gan shi ya zo ya same ni yana hawaye muka gaisa sai ce malam na zo wajen kai na zo wajen ka ne na ce mai kawo ka sai ce an ce min ka yi kama da babana shi sa na zo na ganka na ga tun ɗazu ana yin lakcin nan yana tsaye ka yi kama da babana na ce ina babanka sai ce ya rasu Allahu akbar kun gan shi nan gashi nan kuka yake ta yi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yafe maka ya yafe wa babanka Allah ya sa ka fi